عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الفية الطريق إنا ذا أتاشي ɗari da ɗaya to bismillah rahman rahim daga wajen wa fi salati yu basilu wa za ka fi masabina la yubdilu wa shafi'i bi tarki ha qad abdala ityanuha min wara'in alanjila fanzurhu fil amrusi ka kana al-mazili usirruha ra'ayi hilafin zahiri قال القرافي والغزالي الورع اتيانها دردير قاله فأو والجهر والسر بها كالفاتحة عند جماعة السهاب الرابها ومن يلونهم إلى هذا ذهب الشافعي وهو قول ابن وهب وفرقة من السهاب والأولى يلونهم قالوا تسر مسجلة ومالك والهنفي ذهب إليه وابن حنبل في أدبة وفي صلاة النبل قد يكرر إمامنا فاتحة لا منكر إذ أهل فكه سره بفقد إبدال تكرير لها بالأمد يفر فانظر الحراشي على متسر وشرح دردير إلى كتابه غرب المسالك انظره في قريبة المسالك أرى لأن ذاك ركن قولي وهي لا زيد ركن فئلي to yana daga abin da masu inkari suke inkari ga shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu cewa ya aka shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu gashi yana cewa a masabar imam malik yake tafiya amma kuma yi basmilu yake yin bismillah fi salati a sallarsa sallah ko ta farilla ce maulam shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ba taɓa barin bismillah la yubdilu amma wannan magana da munkirai suke ya nuna cewa masabar mata imam malik ba su gama fahimtar ta ba saboda me ai zuwa da bismillah ba wani kauli a masabar imam malik da ya ce dan kayi bismillah a sallah ko da ta farilla ce sallar ka ta ɓaci karkari abin da aka faɗa shine cewa a ce yin bismillah a sallah ta farilla karahiya ne shi ya fi shuhura a masabar imam malik me ma'anar karahiya abinda in ka yi ba ka yi laifi ba lai aikin ka yana nan daidai illa iyaka ka tozarta lada akwai wani lada da in baka aikata karahiya ba za ka samu aikata karahiya zai sa zama wannan ladan bai samu ba amma ba wanda ya ce don ka yi karahiya ka aikata abinda yake karahiya ka yi laifi abinda malamai suke faɗa shine almakaruhu fuwa mata turukuhu in shi'ita in taraktahu usibta wa in fa'altahu fala shay'a alayka abin da yake baka ruhu shine abin da zaka bari in kaga dama cewa suke ma sai kaga dama zaka bari in ka bari za a baka lada in ka aikata ba komai a kanka to karkari a masabar malikawa a ce yin bismillah a sallah ta farilla karahiya ne shine zancen da ya fi shura inda mai mutasar yake faɗa wajazat ka ta'awuzin bi naflin wa kuri ha bi farri yin bismillah kamar faɗa wa zubillah na shaidan rajimi suna halatta a sallah ta nafila amma a sallah ta farilla karahiya ne wannan shine kaulin da ya fi shura a masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu amma bayan wannan kaulin akwai zantutuka har guda hudu a guda uku a masaba akwai kauli da cewa a yin bismillah a sallah ta farilla ba karahiya ba ne ja'izi ne da yinka da barinka duk ɗaya ne ba wanda ya fi wani akwai ƙauli da cewa ayin bismillah ma a sallah ta farilla mustahabi ne akwai ƙauli da cewa ayin bismillah ma a sallah ta farilla wajibi ne wanda duk ya bari ya bar abin da yake wajibi ma'ana kenan ya yi zunubi to akwai wannan kaulin shi ma kuma a masabar imam malik wanda tun daga ashmawi ma muqaddimatul ashmawiya gashi ta kawo duk zantutukan guda hudu da cewa karahiya ne wanda shi yafi shura da cewa ja'izi ne da cewa a an so ma da cewa ma ai wajibi ne wa shafi'i ga imami shafi radiyallahu ta'ala anhu shi yana bata sallah ma idan ba ai bismillah ba shi a wajensa sallah ta farilla ma in baka bismillah ba a farkon fatiha to sallar ka ta baci saboda mai ai bismillah aya ce daga fatiha yanda za a ga malaman kufa gaba daya a musafi na kufa an lissafa bismillah a matsayin aya ta fatiha yasa yanzu ko musafi na madina ka duba zaka ga bismillahir rahmanir rahim an rubuta aya daya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu arrahmanir rahim aya ta uku sirar lazina anamta alaihim gayrul maghrubi alaihim walallin ita ce aya ta bakwai a zo da bismillah yana daga bangaren tsantsani ka bi duk abin da zai zamo ka fita in kai bismillah nan ko ba malamin da yace sallaka ta baci amma in ka bari ga ɗaya daga cikin gaggan malamai na musulunci shine imami shafi'i ya ce sallaka ta baci wanda yake a fili fil amrusi ka duba littafin amrusi ka ga bayanin da ya a nan wajen maziri ɗaya daga cikin gaggan malamai na malikawa wanda yake malami ne a ilimai daban-daban malami ne na usulul fiƙihi malami ne na fiƙihun malami ne na hadisi malami ne na ilimai dai daban-daban gashi a likita kuma babban gwani ne gwani ne a likita to maziri wanda yake shi yayi wa fati hijira ta 536 ko 536 yi wa fati wanda duk inda mai motar ya ce kala to maziri yake fada ko alal makuli da shi yake imami maziri yake fada to shi maziri ya kasance yusirruha yana yin ta a boye ra'aya hilafin zahiri don kula da saɓani a fili wani malami da yake yin sallah kusa da maziri sai ji maziri yana yin bismillah amma a ɓoye sai ya tambaye shi malam ku ne gaggan malaman malikawa a yanzu kuma ga mashurin masabar malikawa sun ce yin bismillah a sallah ta farilla karahiya ne amma na ji kai kana yi dan ina sauraron kai ce yanzu ka fahimta ce ai na ji kana yi sai ce ai bara in faɗa ma kaga a masabar imami shafi kauli ɗaya ne cewa wanda ya bar bismillah sallarsa ta ɓaci masabar malik kwai kauli da cewa zuwa da ita karahiya ne shi yasa amma dan ka zo da karahiya a sallah ai sallah ka bata ɓaci ba tana nan daidai kawai ka bar wani lada ne to shi yasa kai sallah wanda duk malamai za su ce ta inganta ya fi daga kai sallah da wasu ko wani malamin zai ce ta ɓaci Ƙalar ƙarafi, ƙarafi ya ce da gazali walwarau tsantsani a zo da bismillah. Shau Ahmad Dirdiri malamin nan babba wanda yana cikin gaggan malaman malikawa da aka yi daga bayan da shewa fati 2,201 ƙalahu ya faɗi wannan fa'u ku kiyaye haƙinsa a ce an rubuta da wau da alif ba a gaban wau ɗin. Bayyanawa da ɓoyewa da ita kamar fatiha ne gurin wasu da yawa daga sabon manzan Allah wanda suka ribata fiye da kowa sabon manzan Allah sun ribata a rayuwa ribar da ba wanda ya samu kamata in ba annabawa ba da manzanni inna la farala asabi alal alal alamina ma adan nabi'ina wal mursalina to a cikin sahabbai akwai wasu wanda su ma suna zuwa da bismillah inda aka ce ai karatu a bayyana kuma suna bayyanawa da ita inda aka ce a ɓoye karatu suna ɓoyewa da ita haka wanda ba suke daga baya tabi'ai ma akwai haka shafi'u imami shafi ya tafi zuwa wannan kuma haka din shine faɗin ɗaya daga cikin gaggan almajiran imamu malik shine abdullahi bin wahabin wanda shi babba ne kusan duk almajiran imam malik a iya cewa ba masanin hadisi ma irinsa shi yi wa fati 197 wato bayan imamin malik da shekaru 18 hakanan wasu wasu wasu jama'a daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu daga wa'annan da suka zo bayan su su wa'annan cewa suka yi a'a ai bismillah ko da inda ake bayyana karatu ne a karanta ta a ɓoye shine tusarru a ɓoye ta musdala bisa wawaitawa wato ko da inda ake bayyana karatu ne to ita bismillah ai ta a ɓoye wanda kuma irin wannan limaman makka suke da madina shi yasa ana za ka ji liman a makka ko madina yana cewa allahu akbar ya fara karatu ba saboda sai sun zo da addu'ar istiftahi sun zo da ta'awizi sun zo da bismillah sannan kuma suke fara alhamdulillah rabbil alamin to amma anan wai san koyi da su ai sun fi iyawa tunda ba a ji suna faɗa ba sai mutum yana faɗa allahu akbar yana liman kuma alhamdulillah rabbil alamin ai ai koyi da su alhali bai koyi da su din ba su suna tsawa su zo da du'a'ul istiftahi suna zuwa suna zuwa da ta'awizi da bismillah kafin su fara karatun fatiha illa iyaka duk wannan aboye suke wa maliki wa malikun imam malik wal hanafi da abu hanifa zahaba ilai su tafi zuwa cewa a zo da bismillah ayi amma a boye a ko ina wa ibn hanbali tare da imam ahmad ibn hanbali tare da wasu malaman wannan fidin mai ma'anar ma'a ce irin wadda aka yi da safe ce cewa fi tana zuwa da ma'anar ma'a ko kalar hudu fi umami to wannan magana ta bismillah kenan to ga kuma wata magana wadda ita ma munkirai suke inkarinta ga shehu tijjani radiyallahu ta'ala cewa yi kariru imamu na fatihata shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana maimaita fatiha amma a sallan nafila kadai ai wannan da su munkirai jahilai suka yi inkarinsa ga shehu tijjani ba magana ce da za a yi inkarinta ba me yasa domin malaman fiƙo sun bayyana lahabil amdi cewa don an maimaita fatiha da gangan sallah ba ta ɓaci ba ko da a sallah ta farilla filfarri a cikin sallah ta farilla harashiya ka dubi sharhin harashi bisa muhtasar na shehu halil shi harashi ya wafati hijira ta dubu da ɗari ɗaya da ɗaya ko dubu da ɗari ɗaya da ɗaya wafati wa sharha dardiri da sharhin dardiri wanda shi an faɗa a bacewa dubu da ɗari biyu da ɗaya wafati sharin da dardiri ya yi a kan littafinsa a yi littafinsa mai suna a garbar masalik wanda a ciki ya yi ita tsarin mahutasar da shau halilu ka dubi wannan a cikin littafi mai suna karibatul masaliki mai kusacin hanyoyi kuma me yasa aka ce maimaita fatiha ko da da gangan ne bai bata sallah ba domin ita fatiha ƙauli rukuni ne na faɗi ba na aiki ba maimaita rukuni na aiki da gangan a sallah shi ke bayuwa zuwa a ce ta ɓaci shi yasa shi ko ƙara rukuni na faɗi saɓanin ƙara rukuni ne na aiki rukuni na aiki in mutum ya ƙara da gangan a sallah to sallah ta ɓaci malaman masabar imam malik duk sun gama akan wannan amma rukuni ƙauli rukunin da faɗi ake wannan dan an maimaita shi sallah ba ta ɓaci shi yasa nan yana cikin wuraren da aka wa mai ahalari gyara a kai saboda shi mai ahalari ya ce maimaita fatiha da gangan sallah na ɓaci amma ko manzu nazmul ahalari ɗin nan da muka karanta a nan ai ya faɗa cewa wannan waje yanda malam ya faɗa da gyara zancen da ya fi inganci shine cewa maimaita rukuni ƙauli baya sabauta ɓata sallah maimaita rukuni fili shi ke sabauta a ce sallah ta ɓaci to alhamdulillah sai an kai na'am a baiti ne man ai mun ja shi wal jaru wasirru bi hakal fatiha inda jama'atin sihafi rafiya ai an yi shi an yi shi sosai na'am shi kansa ba shi da ziri ya masa sharhi kuma almajirinsa sawi ya zo ya masa hashiya yawwa kuma an an samu gaggan malamai musamman a azhar akwai wasu manyan lauyoyi kuma malamai ne na masabar imam malik da suka yi wa ita hashiya ta sawi ta aliki babba yauwa suka fi da shi kyakkyawar fitarwa da ɗaya da ke dubawa eh dubu da ɗari biyu da ɗaya dubu da ɗari biyu da ɗaya shi ku almajirin nasa sawi dubu da ɗari biyu da arba'in da ɗaya yau